من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله منذ كاتم من تفسير القرآن أولنا رانا تجمع كنن ترقوة رمضان hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu inda muke cikin wannan sura ta la'arashi wanda a jiya mun kwana aya ta hamsin da shida yau za mu tashi aya ta hamsin da bakwai inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa huwa alladhi yursilu riyaha na'am وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خرس لا يخرج إلا نكدا كذلك نشرف, نشرف الآيات لقوم يشكرون والله تبارك وتعالى يجير آه وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين نشرا بين يدي رحمته أكرم تعالى رمى ليشيني nishuran ko? yawa to kaga wannan sura wato tana ci gaba da mana bayanin irin baye-bayen ubangiji ga ɗan adam da kulawarsa gare shi da kuma irin karamcin da yake masa da cewar da abin da yake bukata a cikin wannan gida da ya samu kansa a duniya ubangiji tabaraka ta'ala kuma sai zo masa da abin wanda duka abin da ya race rayuwarsa da shi inda dukkan abin da yake yanzu ji ai magana tufafi muka ta yi ba to to yau yau gashi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ce mana huwa allazi Allah ubangiji ku da ta ci kuma ta masa shine wannan da rusulur riyaha yake sakin isaku nushuran bayna yadai rahmatihi masu wato rarraba ya watsu su su rarraba gaba ga saukar rahamarsa shi ne ruwan sama an gane shi ne mishuran kenan wa fi qiratin bi sukuni shi ne takhfifan kamar yadda karanta da ramma shi ne mishuran dinnan to kuma an karanta da sukunin sa ake mishran baina da rahmati wa fi ukhra bi kenan ko a wata kirar har yau bi sukuni ha wa fatihin nuni an karanta kuma a sukunin shi zan kuma sai a fata nuna ba ce nashiran ya zama masaru wato masari ke da ma'anawi an gane wafi ukura a wata kira ta hudu bi sukunin ha da sukunin shi nan wa dammin muwahadati da kuma rammar ba maimakon nunin wayancan duk da nuni ne wayancan uku yanzu wannan ta hudun ba ce kuma kuma da sukunin shi ne sai ce bushran kenan shi ne ba maimakon nunin kaga sun zama kira a hudu kenan ai mubashiran ko wato ya zo muku da isa ku suna masu kawo muku bishara da zuwan ruwan sama wa mafradul ula mafradin ta farkon nan wato nushuran din ke nushuran din kenan mafradin ta sai ce nashuru karasulu wal ashiratu ita kuma bushran din nan ita ko furadin ta ce bashiru ina zuwa ne ubangiji ya sako su don su muku bishara gaba ga saukar ruwan sama dan a hudu kenan akan wannan shi wannan kalma ita kadai ta nushuran din nan yawa hatta idza qalal sahaban har sai yayin da ta ciccibo girgiji ta ciccibo giragirai fi kalan nauyaya bil madare wanda suke kunshe da ruwa suka nauye da ruwa su kunahu Allah ce sai mu kora shi ai a sahaba wannan girgije wa fi iltifatun anil gaibati a cikin wannan akwai waiwaye gabaran gaiba yace su kunahu ka gani huwa da yana cewa huwa allazi Allah shine wannan da yanzu kuma sai zo yana takallumi ya ce tukunahu sai mu kora shi ya dawo kan kuma takallumi kenan libaladin mayyitin ga matacciyar ƙasa laraba ta bihi ba tsiro a cikinsa aili iya ya hadan marayar da wannan ƙasa fa anzalna bihi alma'a sai mu saukar da ruwa a wannan ƙasa fa akhrajna bihi min kulli samarati mu fitar da kuma dukkan nau'o'in ‘ya'yan itatuwa da muka nufi mu fitar a wannan ƙasar da wannan ruwan da sababin wannan ruwan shi ne kaga haka aikin Allah yake komai za su ga yana biyo shi wato yana bi wata hanyar asibabu duk ba sai ya zubo da ruwan sama ba ko ba haka ba ba sai ya an ci shi da daki ƙasa a tsiro da abu ya dinga girma a hankali duk yanzu da kalmar kun komai sai ya kasance kawai amma kuma yake biyo asbabu tiriyan tiriyan shi ne fama da cin komai ba abinda bai da ikon yi amma yake biyo asbabu tiriyan kai dan ne ba za ka biyo sababi ba sababi dole ne bayan da za ka yi haka Allah ya tsara lamarin halittarsa ita abinda zai cuce ka yi kokari ka tashi ka yaƙe shi abinda zai amfane ka yi kokari ka tashi ka neme shi sai ka ce to ga mu dai ga Allah an dogara ko a irin yadda muke yi dinnan haka nan idan muna so mu sa kiwuya ko ba ma so mu yi aikin mu sai mu tarkata mu sai Allah shi zai shi zai yi abu to ai shi kuma Allah ba haka ya tsara ba ya sani ai ya san wannan azuci ne kake kudurcewa shi ka bar wa azuci ne amma a zahiri dole kai aiki an gane Allah sa an gane to sukuna wuce liban dimaikin fa an zanna bihi lima a sai mu saukar da ruwa wannan gari fa harna bihi min kulli samarati kazalika kal ikhraj yanda kaga wannan fitarwar nukhrijul mauta min quburihim bil ihya'i haka muke fito da matattu da kaburburan su bil ihya'i da rayarwa wato duk shekara abinda Allah yake yi yana karrara mana tazkiri ne da kiyama ƙasa ga ta nan a bushe a ƙeƙashe ba komai shikenan sai ruwa ya so ma sauka in ya dira kanta yanzu cikin ɗan lokaci kallar sai ka kuma kawai abubuwa sun farfito wanda kai ba kai ka shuka su ba abubuwa su ta fitowa ga ta zama kore shar ina suke da suna binne a cikin ƙasa sun mutu to kai ɗan adam da ake saka cikin ƙasa shuka ka ake ba binne ka ake shuka ce ake yi kullu bin adama ta kuduhul ardu illa ajabu zanabi ko yawa duk ɗan adam baki ɗaya duk jikin ɗan adam ƙasa tana cinye shi wata ran an buɗe kabarin ka za a gaba kowa a ciki ƙasa ta cinye ka ga baki ɗaya in ba wanda Allah ya karrama yake yayi ba illa Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya duk wanda ba su ba shi zai iya zuwa kai waliyin Allah ne babba kaza kaza amma ta cinye ka ba wani abu wannan ba wani shi jikin ba wani abin nan bane kaga wannan wata karama ce kuma daban eh in yema shi ke da ba wani abu to saboda haka dan amma akwai abu ɗaya da yake ragewa a jikin ɗan adam yana nan ba zai zama tsaka ba shine manzo Allah ya kiran sa ajabu zanabi yana nan idan ka to kan kashin baya ba fa ganin sa ra'ayi ba dan abu ne yana da kankantar da ba za a gan shi ba shine irin ɗan adam ka san yanzu misali in ka shuka ƙwallon mangwaro ka san duk fatattashiwa zai yanzu diddige dan abin da zai tsiro din a ciki shine zai wanzu an gane daga nan ne za a rakkaba shi to shi ma dan adam daga ajabu zanabi ake rakkaba shi yana nan dan ne cikin kado da gadan baya karshen sa inda ya kare to a nan gurin ajabu zanabi yake yana cikin kajin al'alan yake shi ajabu zanabi to daga wannan dama daga nan aka kumbura halittarsa daga nan kuma za a rakkaba shi kuma ya sake dawowa a kiyama duk abin da Allah yake shekara ina ko shi zubo da ruwa a furfuto abubuwa to hakan nan yadda ka ga haka kazalikal ikrabi yanda ka ga wannan fitarwar da ya fito da yayi to hakan nan kuma zai fito da ku kuma alkiyama bil iyayi la'allakum tadhakkaruna dan ko ku gargadu ku tumin ku ba da gaskiya ga Allah wal baladu tayyibu kaga ƙasa ta ne ƙasa kyakkyawar ƙasa da ake cewa fertile fertile land ko yawa kyakkyawar ƙasa kenan wata rariya mai kyau ƙasa mai kyau wadda ba ba ƙasar gishiri ba ko ƙasar kanwa ko ƙasar wane ne ba ƙasa mai kyau ita ce al'azubu turabi mai daddaɗar ƙasa kenan mai kyakkyawar ƙasa mai kyau to ya harju da batu wannan ƙasar to tsiransa yana fitowa hasanan kyakkyawa bi izinin rabbihi da nufin ubangijinsa haza masalul mu'min wannan kusantan mumini kenan yasma'ul mau'izata zai ji wa'azi fa yanta fi biha ya amfana da ita sai ga ya ƙara zabura kan aikin kirki sai ga ya ƙara kiyayewa daga abin da zai jefa cikin halaka ko yaya daga ya ji wani abu sai ya amfane shi to haka kyakkyawar ƙasa take daga an zubo mata maɗari aka zubo mata maɗari dama a shirye take da abin nan yanzu yanzu nan sai ga abubuwa suna fitowa daga cikinta wadda ba haka ba kuwa sai ga ba za ta fitar da komai ba daga ciki ba yadda tafi'u bi haka kenan wallazi khabusa haka nan ƙasar da kuma ya mana ta lalace turabuhu wato turbayta ta lalace ta kuma la ya haruji da matuhu to tsiransa baya fitowa illa nakida sai dai idan za a wahala da kyar a yi mata ayyuka a sassa abubuwa a yi kaza a yi kaza ko sannan watakila sai a iya tsirar da wani abu daga cikin ta amma da kyar shi ma sai kuma amfaninsa biya karanta daga baro na wancan an gane to haka nan haka nan kwatancen shi kuma wa kaza musallil kafir wannan kwatancen kafiri kenan kazalika kamar yadda muka bayyana muku abin da aka ambata duk wannan fakwatance ne Allah yake mana al'amsalun rabbaniya kazan shi ma'aiki ya ce masalma ba asalallahu bihi min alhuda wal ilmi kamar sanar gaisa da tafsiri a saba arna hakan ne yake hadisin sahihu rawahu al-bukhari ya kwatancin abin da Allah ya aiko da shi yadda ka san ruwan sama ne mai tarin yawa ya samu ƙasa to sai ƙasan ne zama na wato ta kasu kaso uku akwai daga cikin ƙasa yadda manzala ya karkasa su nan akwai daga cikin ƙasa wanda take ita ruwan tana nan ita ba ta tsar da wani abu ita kuma ba ta rike ruwan ba haka zai dake ta kawai gangare ya wuce akwai ƙasar da za ta rike ruwan ta tara shi sai dai a zo a amfana da ruwan a dinga amfana da shi ko ba haka ba akwai kusa ƙasar kuma da ita kanta za ta tsoruwan ya jika ta jigabta ni'imtu sannan kuma ta fitar da wani abu to yanda kaga haka haka kwatantan mutane yake haka manzo Allah ya wata ba an gane shine albarkin asaibi muzunil arbahi almali asli kulli muta'arridin kenan min al-buhud wal awani haka haka nan abin nan din yake a kwatantan wato ma'aike ne yake cewa fa innaka fawqal ka'inati sama'u to kazalika haka nan sarrafa fil ayati muke bayanin ayoyi li qaumin yashkuruna Allah ga mutanen da za su yaba wa Allah ga ayoyinsa su mamakin su ji dadin su fahimce su su ci imani laqadan sallah laqadan sallah لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنشه لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنين to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato shine shine tafannuni na alqur'ani kenan eh eh wato shine abin da suke so husnul tahallusi iya fita daga wani abu kuma a shiga cikin wani abu yanzu kuma an shiga cikin qisasul anbiya'i tabaraka wa ta'ala bayan an tabbatar da uluhiyya yanzu kuma za zuwa tabbatar da kuma halala ta annabta kuma shine za a zancen ma'aika laqad haqiqa wallahi jawabu qasamin mahzufin arsalna nuhan ila qaumi mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanansa faqala annabi nuhu yace ya qaumi ya ku mutane na ubudullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu ba ku fada wani ubangiji abu bauta waninsa babu shi gare ku babu shi bil jarri akwai kira'a da aka karanta malakum min ilahin gairihi shi ka karanta gairihi to akwai gairihi din ma malakum min ilahin gairihi gairi din sai zama siffa ilahin din saboda shi ma majruri ne ko ilahin gairi akwai kira'a hakan nan sifatul li ilahin sifa ilahin din kenan war rafi an karanta kuma da rufa ita ce wadda kai badalun min mahalli mahallin ilahu din na mubtada ne an gane mubtada ne ilahun gairuhu lakum ka gani to sai shi ilahu ka gani kira dan ba da ba da na kira sai idan yayi tahassufi da wani abu to sai aka hassafe shi da matarafi tace malakum min ilahin kawai saboda haka ilahu a mahallin ibtida'i yake mahallin ibtida'i ko rufu'a ne to amma min ta zo ta hana bayyana rufu'a sai ta aka yi masa jarra a lafazi amma a ma'ana a mahallin ibtida'i yake saboda haka dalilin da aka dubi ma'anar sai aka rufu'anci gairu din malakum min ilahin gairuhu aka aka rufu'anci gairu saboda duban mahallin ilahu din yawwa inni akhafu alaikum ni ina muku shayi in abattum ghairahu in kun bauta wani Allah ina muku shayin azaba azaba yawmin azim azaba ta rana mai tsananin girma wurin Allah ita ce huwa yawmin qiyamati ina muku shayin azaba wannan rana in kuka saba Allah qala al mala'u manya manya min qaumihi daga mutanansa yawancin kana ce manyan mutane a duniya sune ko mutanen banza galibi ita duniya haka take da yake gidan ƙarya ne su manyan mutanen to ba kowa ba ne duk wanda ka yanci ai manyan mutane ne to galibin su mutanen banza ne shi kare ba ya ci ba in aka ware masu dagwalgwalan da yake tare da su da rashin kirki da rashin mutunci manyan kwabo ne dai galibi ma'ana yawwa kuma galibin su duk hala'u ne shagwababbu mutarafai to haka aka yawanci manyan mutane su saboda yin shi idan duniya ka san ƙarya yake ga ka gani to su ne almala'u min qaulihi manya daga cikin mutanansa sai suka ce inna lana raka fi dalalin mubin mu abin da muke ganin ka muna ganin ka na cikin bayyanan na bata wannan bayanin da kake kawai gani muke ka kauta hanya ga baki ɗaya ka fita daga layi kala annabi nuhu ya ce ya kauni ya ku mutane laisa bi dalalatu ba wai dalalu ba dalalatu ma babu a gurina babu bata koya take a gurina iya a amu minar dalali ya fi gamewa a ce dalalatu din ya fi game kore dukkan bata kenan domin dalalu wato wato fita daga hanya ta kowace fuska an gane ka san akan fita daga hanya ta wata fuska amma ta wata fuska ba a fita ba yanzu ga misali da kuke gani irin kafirai na turawa ba su mallaki duniya ba to saboda a shiryaci suke ne a mahal a mukamin duniya ba su fita daga layi ba sun bi mata tsarin ta yadda ya kamata an gane dangane da yadda za a istinbadin duniya su salihai ne eh ka san wasu ce wato waccan aya ta cikin wannan da yake cewa wato wala karkata mana sun zabura min ba'd zikri anna larda yarisu ha ibadiyya salihuna cewa ita duniya bayina salihai su suke gaji ta suka ce salihuna nan da ake nufi ai as-salihuna shi idaratiha wanda suke gwanaye a cikin manajin ɗinta wanda suke gwanaye a cikin harkarta wanda suka tsaya suka yi istiƙama a cikin tsarin duniya su suke gaji ta ba wai zancen ko kai na kirki waliyi waye da sauransu a ba wannan ake nufi ba nan ka gane yawa to ai kuma waki zahiri yana nuna haka din yawa wanda ya tsaya aiki ya tsara su sosai ne to shine salihan da ake nufi kenan a nan an alsa an gane to saboda haka su wayannan suke cewa wai suna ganin sa ya bace hanya ga baki daya ya bace daga kan hanya to sai ce ni kuma babu dalalatu ma a gurin na ba ma dalalu ba wato babu fita daga hanya ta kowace fuska a duniya ban fita daga hanya ba a addini ban fita daga hanya ba a mutuntaka ban fita daga hanya ba a lamari ya ni kan kaina da mu'amala ta ba ta inda shine dalalatu ta yi wani kaga shiryayye ne shi a cikin mu'amala da mutane akan shirya yake amma a cikin mu'amala da iyalinsa a cikin gida ba shi da kyau ko ba a samun haka yawa to ka gani irin wannan wani kuma ta yi shi duk soyayyarsa duk kirkinsa ya aje a cikin ƴaƴansa ne amma ƴaƴan wasu ba zai musu adalci ba to kowanne dalalatu ne duk inda ka fata hanya kowace fuska dalalatu dalalu shi ya game gabaki daya to sai suka ce fi da kana cikin gabaki ɗin ɗungurgun bata sai ce ai kuma laisa bi dalalatu babu ta hanya ƙwaya ɗaya da nake kan bata a miƙe nake ko ta ina ji annabi nuhu an gane ko eh dai sirri dalalatu iya abu min dalali fa nafiha kore dalalatu a ablagu shine mafi kaiwa mutuka min nafihi daga kore dalalu ga gani walakin ni ai bari ma dai ni rasulun da kada ne min rabbil alamin daga ubangijin halitta karshen miƙewa ke karshen daidai kenan karshen shiriya kenan karshen rashin bata kenan uballigukum ina isar muku duk ta hafifi shi ne abulugukum kenan ko? ubuligukum risalati rabbi ko kuma wata shi bi uballigukum ina isar muku da aike-aiken ubangiji na wa'ansahu kuma ina nasiha gare ku shine uridul khaira abinda yake nufi da nasiha shine kokarin taimakawa mutum inda zai cimma alheri inda zai samu alheri shine nasiha kenan eh ina muku ina nasiha gare ku wa alau min Allah ma la ta'lamuna kuma ina da sanin abinda ku sanin sa bai zo muku ba daga Allah na samu wani ilimi daga wurin Allah wanda sanin ku bai zo muku ba ka gani aka zabtum wa ajibtum yanzu ƙaryata kuke kuma kuke mamaki an ja akum zikiru dan wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku ala lisani rajulin minkum akan harshen wani daga cikin ku ku daina mamaki ma'ana shine ma'ana istifhami in kare ne ku daina mamaki wai dan gargadi ya zo muku a bakin wani daga cikin ku daga Allah wai dan me yanzu wannan shi Allah ya zaba ya bashi abu kaza suke mamaki to yace ku daina ku bar mamaki dan gargadi ya zo muku daga Allah a harshen wani daga cikin ku liyun jirakum domin ya gargade ku azabarsa illan tuminu in ba ku miƙa wuya ba wani tattaqullaha kuma ya zo muku ne da wa'azi domin ko kwa tsorata Allah wala allakum turhamuna biha ko don kuma wato a a a jikanku a samar da ku rahamar ubangiji da wannan wa'azin nawa fakazzabu duk da wannan nasiha suka sarrafa suka karyata shi fa anjaynahu muka ko tseratar da annabi Nuhu inda Allah wallazi na ma'ahu da waɗanda suke tare da shi muka tseratar da su minal garaki daga duniya a cikin ruwan tufana filfulki a cikin jirgin ruwa wa a garakanan da jina kazzabu bi ayatina muka dilmiyar da waɗanda suka karyata ayoyinmu bi tufani a cikin ruwan tufana al'adar ubangiji kenan tabaraka wa ta'ala innahum kanu qauman amin su mutane ne waɗanda suke makati a basirarsu an gane anil haƙi gabarin gaskiya amina kenan amina shi amin wato mai makauniyar basira kenan baya iya hankaltar abu shine ami ba a ama ba wannan ba jam'in ama ba ne jamu amin ne eh yanda mai daliyar ka jana wa amin zahudin laysa mubsira hujjatin yawa shine amin kenan eh yanda shi ma na duka yake faɗa cewar wa alamu ilmal yawmi wal amsi qablahu walakinni an ilmi ma fi gadil ani to irin wannan ani din to ka gani to hakan nan hakan nan shikenan an gama da su in kan gade sun yi tawaye shikenan suka duniya tsufana wa ila adi wa ila adi na khahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاحة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصر نمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم
Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa ila adin akahum huda muka aiki wato muka aike zuwa ga ada muka aike musu dan uwan su shine annabi hudu domin dan uwan su ne alasaba nasaba su daya kala annabi nuhu yace ya kaumi ya ku mutane na ubudullah ai wasidu ku kadaita Allah da bauta malakum min ilahin gairuhu ba ku da ubangiji abin bauta waninsa afala tattaquna yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba ta kafu na ku shayin Allah ba tun na ku sallama ku ba da gaskiya qala al mala'u allazina kafaru min qaumi to manya manyan mutanen da suka kafarce daga cikin mutanensa sai suka ce inna lana ka fi safahati wai mu muna ganin ka a cikin wauta shine jahala kenan wauta tare ji sun siffanta shi da wauta ko to wai na nazunnuka min al-kadibina wai kuma mu haƙiƙa mun tanka daga cikin ma wato ka zo da sarai fama wannan magancin da kake an aiko kama wai su ba su da wai ƙarya ne ma gabaki daya ka gani kana to annabi hudu yace ya kawo ya ko mutane ne sai bi safahatu ni fa ba wawa bane gabaki ɗaya babu wata nau'in wauta a tare da ni ko ta ina yace safaha kenan walakin ni rasulun sai ni jakada ne ni min rabbil alamina daga ubangijin halitta kaga irin karramawa da Allah ya manzo Allah kenan baka taba jin kafirai sun faɗa masa wani abu ya mayar ya ce kaza ba kaga can annabi nu ya ce laysa bi dalalatu shi kuma nan ya ce laysa bi safahatu to wannan al'ada ce hakan nan da annabi Musa ma da Fir'auna ya ce masa wa inni la azmuka ya Musa masfura shi kuma ya mai ce wa inni la azmuka ya Fir'auna masbura kaga kowa aka yi masa shi yake marwa al'adar Allah a cikin manzo Allah ba haka yi masa yawa ka gani kwata kwata abin da aka gaya masa to shi Allah shine kakakin shi zai mai ubangiji ya girma wa Allah sai da su kaga tabban nan da Abu Lahab ya faɗa da wani annabi ne cewa zai kai ma tabbaci ya daka kai ma tabba da asi dan wa'ili da yace abtaru to inda wani annabin ne ba ba kabirul mursalina ba ne manzo Allah shi ma cewa zai kai ma laftaru ai ga shi hakan nan ka gani yace ba ni ne abdaru ba kai ne abdaru kuma ka saurara na ka gani inda ba Muhammadu bane to haka zai faɗa kowaye dan ba mai ba mai ba za a yi ba inda Allah bai bai masa kakaki da da zati shi ko ne ya masa kakaki da zati da suka ce lastan mursalan shi ma ya mayar masa ya ce yasin wani ƙur'anin hakimi innaka na minal mursalina da suka ce majanunu ya ce nun wani kalami wa su na ma an tafi ne imaci rabbi ka bi majanunu da suka ce ubangijin sai watsi da shi ya ce wadduha wanne ne idan su ga ma wadda aka rabu ko ma ka gani ko da aka ce tabba ya ce tabbace da abi lahabin wasan da aka ce abdaru ya ce inna shani aka huwa na abdaru wannan duk karramawa ce ga manzo Allah ne ban mamaki za ka dinga tunanin wannan wani irin bawa ne bawa ne to amma wani iri wai a wani mahalli Allah ya aji shi wannan bawa yanda yake wa Allah yanda yake wa bai taba yi wani abu yanda yake wa abin ilinsa kuma ba gida ba daji in su ma mummunan ne in ba su zauna daidai ba shi zai yi tsawa ba shi ne ba gida ba daji ka gani yanzu da ake shige shigen gidan ma'aiki ana zuwa a ci abinci a zauna a ta hira a gidan baya ji daɗi a ransa abin sai ce ya ayyuha allazina min la tadkhulu buyutan nabiy illa an yuzala lakum ila ta'amin ghayra nazirina ilahu wallahi shi za su isin fadkhulu fa idza ta'intum fatashuru wala mustalisina li hadithin kada ku zauna ana hira inna zalikum kana yuzin nabiyya abinda kuke ku ba ku sani ba to ni na sani yana shiga annabi ba kuma zan bari ba to kaga irin wannan abubuwan duka suna da ban mamaki da gaskiyar mace yana jijiyar alkur'ani zai jijice da lamarin ma'aiki ko sai da sai ba ka gani to saboda ka kowanne ce ya fito ya faɗa ya ce a ni ba haka nake ba ga yadda nake iya matsayin sa ke ka gani eh awa ajibtu an ja ko shine ko yanzu mamaki kuke mala ku daina mamaki an ja zikirun min rabbikum dan gargadi ya zo muku daga ubangijinku ala lisanin rajulin minkum a bisa harshen wani mutum daga cikin ku liyun zirakun domin ya gargade ku wa zukuru iz ja'alakum khulafa al-ardi ku tuna yayin da ubangiji ya sanya ku mamaya a cikin duniya ya tafi da wasu ya zo ya maye ku a cikin ta ya shimfiɗa muku arziki da riƙa a cikin ta ku tuna fa wasu ne fa anan fa suka tafi yanzu ku ne a gurin kuma kwayi shirme kuma min ba'di qaumi nuhin bayan mutanen annabi nuhu wa zadakum fil khalqi ku yadda dai kuma a cikin halitta yadda dai ku da bastatar yalwa a cikin halitta shine kuwatan wadula ga tsananin karfi adawa ba ta bayan mutane karfafa irin adawa ba ka gani wadulan ga tsayi haka suke tangangan ga su karfafa kuma ga karfi ga tsayi wa kana dawiluhum mi'atu zira'in haka malamai suka faɗa Allahu a'lam an ce dogon su ya kai kamu ɗari wa kasiruhum shi kuma gajeren su kamar su cina wai aiki ja kenan Allah da iko yake to ka gani haka dai malamai suke faɗa farkuru ala Allahi ku tuna da ni'imomin Allah da ya muku la'allakum tuflihuna dan ko kwa rabauta da fuzuna ku rabauta tunda ni'imar Allah shi ne godiya gare ta godiya akan nema shi ne tunawa ba tunowa za ka gaje eh ka ku ga na yi an min kaza min a'a gode wa ni'imar za ka yi ta hanyar aikin kirki shi ne tunawa da ni'imar Allah yawa an gane to da lakum tubuluna qalu قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ubangiji tabaraka ta'ala yake bayani akan abin da suka maiwa da annabi Nuhu jawabi da suka ce ka annabi annabi Hudu kalu ajita na lana abudallah wadahu yanzu ka zo ne nan domin ka sa wayan mu bautawa Allah shi kadai wa nazara aina turuka ma kana yabudu aba'una mu bar abinda iyayenmu suke bautawa fatina bai wata iduna to zo mana din da abin da kake alkawarta mana bi min azabi shi wani zuba wato ko a cikin musulunci su iyaye idan ba annabawa bane to ba lalle ne a cikin komai a ce sai ka sai ka sai ka bi su a kansa ba wannan abin ta yiwu ba shi sa ake Allah gafarta mana ba Allah ya gafarta wa magabatan mu kurakuran su sai ka dudduba ka gani yanzu ka gaji ba misali a ce magabatan tsoho kowa da ko tsohuwa suna gaba da wasu to kuma kai sai ka gaji wannan gabar a dora ita dai sai ka ce jahiliya ba a yi saboda haka shikenan abin kawai da zaka yi shine idan ka fahimci akwai sharri ga mutum a kan ka so ka riƙe wuƙaya tsari amma kada a gaba yawwa ba hikima a fito ba ka magana da shi ko sai maganganun banza tsakaninka da shi ko waye da sauransu a in ka fahimci mutum mai sharri ne to ka riƙe wuƙaya tsakaninka da shi ta hikima yawwa ta addu'a a ɗaka sau a yi da sauransu amma ba a gadon gaba haka nan ko wata matafiya ce a cikin addini idan ka ga akwai kuskure a cikinta sai ka ajiye ta yawa sai ka ajiye ta ka ba abin da yake shine shine sallallahu sallama wai mu bar abin da iyayenmu suke bautawa in kun to zo mana da azabar mana inda ga shi kake ji kaule ka kala annabi hud yace ai ko kadu ka alaikum rabbukum rijus to azaba ku ta tabbata ta kikinta akan ku daga ubangijin ku tabbas wa gadabu da kuma nufin azabar ta shine shine fushin sa atujadiluna ni fi asma'in sammaitumuha yanzu jayayya za ku dinga yi da ni saboda gumaka kawai da kuka sanya musu suna wance shi ne kaza wane shi ne kaza wane shi ne kaza kuka sanya musu suna a kansu abinda bai da tushe bai da asali sammaitun da kuka ambaci gumakan da wannan sunayen antum abawakum da ku da iyayen naku su ne asnaman gumaka kenan da kuke bauta musu ma nazzalallahu biha min sultani wanda Allah bai saukar da wata hujja ba a cikin bautar da kuke musu babu hujja daga Allah makaginku fanta ziru to ku yi sauraron al'azaba azabar daukar ce zo ku dan saurare shi ku inni ma akwai min muntazin ni ma mai sauraron mai tare da ku mai sauraron zaliku wannan azabar ne ni ma zan saurare ta bita kazibi ku saboda kare ta ku ni gare ni wa ursilat alaihim ar-rihul aqim sai ku aka sako musu da wata bakararar iska ita wannan iskar babu rudufi a cikinta ko na anini ba danshi a cikinta ko na anini bala'i ne kawai a ba ta inda take wato da wani rudufi an gane ita wannan iska eh ka zan iska ne ta ko da dai shaka ka shaka ka fitar ai da daɗi to ita wannan iska shaƙe mutum za ta yi ta makure shi ta hana shiga da fatan numfashin haka aka sako musu ita ga tsananin sanyi a cikinta ga ƙara da take yi tana tahowa suka dinga tun daga wajen gari can daga wajen wajen babban birnin nasu suka so ganin raƙuma a sama suna wululawa can sama da mutane suna wuntsulawa suna tashi sama suka so hangowa wayanda suka fita bayan gari suke gonaki suka so maganin su a sama a shi abu yana nan tafi da dai suka ga haka ba wasu su da yawa masu ɗan sauƙin ƙangara sai suka dinga shigewa cikin ɗakunan suka dinga shigewa cikin gidajen suna kukulla ƙofa masu girman kan kuma suka tsaya nan hakan nan sun su same su kowane sai ta ɗauke shi da sama da shi wane jirgin sama sai ta dawo da shi a nan ɗinsa a kan dare kansa saboda haka sai kan ya shige ciki to sai su zama ka a jazi na halin hawaya da ka sanin sai su kamar kututtunan da biyu sharɗe tsan mutum gashi nan a kwance ba kai kawai sai gundulmin kai sai gundulmin jiki gashi nan su waɗanda suka shige gidajen in ta sai ta daki kofar in ta make kofar sai ta shiga ciki daga nan mutum sosai take iskar wannan ma'aiki ya ce ita ma saboda haka sai ta shiga sai ta fara yayya ga mutum a cikin ɗakin tukunna sannan ta yi wuce da shi ta wurgo shi waje haka ta dinga yi masa ta dinga yi masa ta dinga yi masa tsawon kwana takwas ranar laraba ƙarshen shawwal wajen ƙarshen ƙarshen lokacin sanyi hakan nan abin ya zo masu tun da safiyar laraba aka dinga yin wannan aiki aka dinga wannan aikin har wata larabar yini takwas saba ala yayin wasu ne ta ayyami hakan nan suka yi ne takwas kwana bakwai sati guda daga ishirin da biyu ga shawar zuwa ƙarshen sa aka ɗauke da aka kace-kace da su garin idan ba yadda ka san yadda corona nan da ake faɗa ta yi kafirai haka ta musu ta wulaƙanta su ta ta nuna ƙarya ne wannan ci gaban nasu da iyawar tasu da ƙwarewar tasu yanda ka san kaji irin matattu na broiler din haka aka dinga kwasar turawa su kuma yanda kaga ana shimfiɗa ya ce asibiti ya ce ka ba wurin kwanciya haka suka dinga yi a su ingila din nan da ina ne kasashen kafirai haka sai dai a zuwa shimfiɗe mara lafiya da shimfiɗa saboda ko ina ya ce corona ai mu mun ji daɗin corona nan wallahi tallahi mun ji daɗin Allah ya ƙara jeho musu ita da da kacanta da su eh mu dai corona nan mu mu bala'i mu anan kaga mana azabar ta akai amma corona anan mu ƙarya ce ta iya ma kuwa ta hana sallah hana ziyara hana maulidi ta hana kaza ta hana kaza shi ke nan corona mu nan su turawan mu nan su suka kaza suka sa mu cikin kurkuku ba dole ma dalili cikin da buge cutar da zuwa ne corona abin da shi ne corona inda aka yi ta an yi ta ba ku san abin da aka yi ba tifa tifa haka aka dinga ɗiban gawokin to haka aka yi wa adawa ta tara su tifa tifa tifa tifa sannan Allah ya turo kuma ɗan aike ila an ce tsuntsaye ne wasu baƙaƙe suka dinga ɗiban mushan suna jefa su a cikin teku suka dinga ɗiban suna jefa a cikin teku tekun indiya nan indian ocean yana ɗiban su ila kuma iska ce wata dinga zuwa tana share ƙasar daga gawawakin su Allahu alamu ko su suka zama fetur din nan ma oho ai haka ne ai za ta yi azan shi fetur din ai abu ne yake rubewa a ƙasa ko ya abin nan Allahu alamu karokin adawa ne oho ga shi nan hanyar da ake ta ƙona ka gani to haka Allah ya musu ba su ji da daɗi ba fa an je na huke na shi ko annabi nuhu annabi hudu muka tseratar da shi ko wallazi na ma'ahu da shi da wanda suka yi tare da shi muminai bi rahmatin minna da rahamar mu wa qata'ana dabir alqawmin ladina kazzabu bi ayatina shikenan muka abin nan muka yanke bayan wa'annan da suka tarifanta ayyumu wato su da ta zo ba fa wanda ta bari gabaki ɗaya Allah ya halaka su hajja ne kowa mutuwa yi ba adu gabaki ɗaya an yanke su ba sauran su gaba ɗaya eh da mata da mata da yara da kowa da kowa ba a bar ko ɗaya ba kada ana dadar da kaumin da suna kazzabu ista a sallahun kenan muka cittumbuke su wa ma kano mumini ka gani suka yi ima suka kare ta suka kare ta ma'aika ba zan wasu imani da su ba wai na samu eh a an samu kaɗan waɗanda suka yi imani amma ta da haka su ma dai ba wanda zuriyar su ta taura su ma sauran shaitan sun jawo musu dan da ƙarshe tashi suka ci gaban ƙasa ƙasa ba ta zaune ba suka koma wato wajen area Hama din wajen Makka nan suka ƙare nan har suka suka murmutu anan kila kuma zuriyar su ta saura a area Hijaz din su ne ƙarshe suka haifar da samudawa kuma wa'annan aka sake kuma komawa dai gidan jiya
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم وبوأكم في الأرض تتخذون من سحولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين to Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan duka al'ummatan nan labaran su yana da yawa yankin wani abu ubangiji ke aikowa iya baki na gargaɗi ya faɗa amma irin abubuwan da suka yi a duniya wannan mutanen da kake ji da gani daga kan mutanen annabi lungun nan da ada wannan da samuda wannan tasirinsu a duniya ba kankani sun yi tabari kuma sun yi zamani dogon zamani sun yi barna sun yi lalata sun yi zalunci sun yi fasadi sun yi fasikanci iri-iri wayannan mutanen ba labarin su yana da tsayi ba dan shi qur'ani ba bin abin yake wai a ce kawai dai ishara ake ga mutum yayi aikin kirki shi ake so wai la samuda sannan muka aike wa samudawa a kahun dan uwansu shine annabi salihu bi tarki sarfi samuda kenan kaga duk daga ila baka ce samudi ba sai ka sai ka batta kenan mun sarrafa ba mai sarrafuwa din ba muradan bihi alqabilatu ana nufin qabilar samudawa su ake nufi a kawo musalihan muka aiki musu dan uwansa annabi salihu kala salihu ya ce ya kaumi ya ku mutane a ubudullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani ubangiji ba shi ba kad ja'akum bayyinatun haka ne bayyinatun na'am na'am to kad ja'akum bayyinatun haqiqa wato hujja ta zo muku bayyana ce kaman rubutun shi wannan nusaha ce take da dan kure ai ina ba a karanta ba ne alfahari eh to ai shi ne nusaha ce kawai take haka nan akwai kaman dan tashihi ne a gurin bayyinatun din eh kad ja'arkum bayyinatun hujja ta zo muku daga Allah min rabbikum daga ubangijinku ala sidiki a bisa gaskiya ta kuma shi ne al'adar ubangiji Allah bai taɓa aiko wani manzo ba face da cikakkiyar shaida hujja mai ƙarfi wadda za ta gamsar da ɗayan adam ɗin da aka aiko shi gare su za su tabbatar da gaskiyarsa eh ko kai yanzu a rayuwar nan wani mutumin za ka jarraba shi ka tabbatar da gaskiyarsa to ballantana ma'aikan Allah in ya turo su ba haka ne yake turo su ba sai ya turo su da cikakkiyar hujja tukunna an gane wanda ba yanda za a yi a ransu sai sun gamsu sai dai su koma wa sai kanata an fito ko wa jahadu biha wa sai kanata an fito zulman wa uduwa eh suna jayayya da ma'aikan suna jayayya da hujjar su amma zuciyar ta kankance wannan mutumin da gaske yake mai gaskiya ne eh abin da yake faɗa haka ne ka gani min rabbikum daga ubangijinku hazihi naqatul lahi ga wannan taguwa ce ta Allah lakum gare ku ayatul lakum wata wata alama ce gare ku take nuna muku gaskiya ta halin ko ayatan ne eh ayatan ne ayatan ko nasba yawa hazihi naqatul lahi wannan taguwa ce ta Allah halin kasance ta aya gare ku halin kenan amilu ha ma'anar isharati ma'ana hazihi din nan shine yana tabance ta wa kanu sa'aluhu sun tambaye shi ne an yi kore jahalan ya fitar musu da taguwar min saharatin ayyanuha daga wani fan dutse da suka ayyana masa ƙasa ce ƙasar duwatsu da gaske da ya zo musu da bayani da saƙo daga Allah to da yake suna da manya-manyan duwatsu na gaya maka daga madina mutum idan ya arewa hususan yanzu a hanyar jirgin ƙasa ya arewa su zai shiga ƙasar siriya ne to a kan hanya a kan hanya sai mutum ya bi ta gefen biladu su samuda suna ƙasar sun tana da faɗi ta shiga cikin ƙasar joda duk suna a nan a nan arewacin saudiya galibin ƙasar tana a kauta akwai ɓangaren ta a cikin state ɗin tabukan nan yawa da to kuma ƙasa ce mai duwatsu manya-manya kuma har yanzu da irin duwatsu ne da irin ayyukansu da suka yi na gidaje architecture da sauransu har yanzu da su na ga su wannan mutarakan yan duniyar UNESCO din nan sun kewaye gurin wa yana daga cikin guraren da suke da abin nan a kanta su majalisa kafirai ta duniya an gane to a nan suke su samu dawa to sai suka nemi wai daga cikin duwatsun ƙasar dutse kaza suke so su ga dutsen ya yi motsi irin na naƙuda ta mace ya fito da shirgigiyar taguwa kuma ita kanta taguwar ta fito da ciki ɗan wata goma nan take ita kuma taguwar ta yi naƙuda ita ma ta haife cikin idan ya musu haka to sun yarda in ka ce sai an ma kaza za ka yarda galibi ba a samun yarda a gani saboda haka shi ke nan yake to ya hakan ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah Allah ya musu saboda annabi yana so mutanen su shirya shikenan ya roƙi Allah ya kazo ya fitar musu da ita ce to ga tunan taguwa ce ta Allah ce ayatan lakum halin kasance ta alama gare ku akan gaskiya ta fazaruha ku batta ta kun fi ardillahi ta kiwo a cikin ƙasa Allah wala ta masuwa da soyayya ya san su lalatattu ne yawa yanzu sai wani ya ce kai da Allah mu kashe ki kawai mu kashe abin mu ai walima da ita kada ku taba ta da wani mummunan abu bi akalin ko ku soke ta ku yayyanke kafafuwan ta ku ku fede ta audarbin ko kuma da duka ko ku suma faya ku da kuma azabul alimun sai azaba mai ciwo ta kama wani kuru ku tuna irja alakum kunafa yayin da ubangiji sun ya ku mamaya a cikin duniya min ba'di ajin bayan adawa kakannin ku can wa bawwa'akum ya zaunar da ku fil ardi a cikin duniyar nan tattahizuna min suhuli a nan kasar ta ku kenan kuna rukon kusuran benaye min suhuli har daga dandariyar jigawar kasar shi su da yake ga fili ga kuma duwatsu to lokacin zafi a filin suke zama kuma yanzu yanzu nan ne yanzu yanzu za a shirya wasu benaye ga su yanzu a tashe su dogayen gine-gine wanda yanzu yanzu nan kuma za a kunkunce su a nakazin su a warware su benaye idan idan sanyi ya zo shi kuma sai su shige cikin surubu waɗannan wato gidaje nasu da suke yi na cikin duwatsu su kuma haka suke yawa shi ne tattaki zuna kusuran kuna riƙon benaye min su hule ha a jigawa ƙasar ta akan dandare ƙasar an gane a taskunu na hafi saifi da kuke zama cikin ta a bazara wa tanhituna buyutan sannan kuma kuna sassaka gidaje da a jikin duwatsu kuna feke duwatsu kuna yin gidaje taskunu na hafi shita'i da kuke zama cikin ta a cikin hunturu wa nasubuhu alal hali shi ma dai akan hali al-muqaddar daji kenan eh sanin tuna min aljibali buyutan an gane to fazkuru ku tuna ala Allah ni imamin ubangiji wallata a sauki lardi kada ku yi banna a cikin ƙasa mufsidina da nufin yin barna to ai barna aka ce kuma sai aka ce da nufin yin barna to me bambanci kenan an taɓa barna ko ba da nufin barna ba za a iya yin barna amma ba da nufin barna ba saboda haka za ku iya yin barna amma musulihi na da nufin gyara yanzu misali barna da nufin gyara yanzu misali sai mutum ya zo ya gini a hanyar ruwa ya kashe dukiya mai yawa sai aka markaɗe wannan gidan aka baje shi to barna ce domin a halaka dukiya ne surar aikin surar barna ce amma wannan aikin ba a yi shi mufsidina ba a an yi shi ne musulhina ko kuma ya zo wani abu akan hanyar mutane misali rijiya akwai shayi na abin nan sai aka zo aka cike rijiyar nan da mutane ko suna ɗiban ruwa to amma sai ga akwai haɗari kuma inda ya sai aka cike ta kaga an yi barna domin an hana mutane ruwa to amma musulhina da nufin gyara su ko nan barna musulina yawa barna da nufin barna yawa ana ana nufin a barnatar da abu ne aka yi aka yi shi aka hana in gane alal malawal lazina takbaru wannan za mu tashi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح